أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبعث الله غرابا يبعث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتاه عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأسمى من النادمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومداد العظيم اللهم صل وسلم على من كان وكان الكون بكونه ولولا كونه ما كان سيدنا مولانا محمد وعلى أهل بيته ذوي المكان وأصحابه خير الغرور حق قدره ومداره صلى الله عليه وسلم تعرفنا بهديه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسول الله muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala muna jinjina muna gaisuwa da sayyidina rasulullah da Allah ya waye da ya a wannan gini mai albarka ma'ana na talata a wannan shekara hijirar sayyidina rasul salama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da miladiya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar zama ne na hudu a wannan wuri da muke karatu na tafsirin alƙur'ani mai girma wanda muna cikin suratul ma'ida jiya an tsaya aya ta talatin da ɗaya ita ce kuma asallah guraban ya bi da yarbi yau kuma za a tashi wato kan aya ta talatin da biyu ita ce min ajalu zalika ka tauna ala bani isra'il
بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وما أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك كذلك لمسرفون من أجل ذلك سود جرما ونا كتبنا مكرم وتاب كوزوتا على بني إسرائيل بسابسون من إسرائيل أنهم شأنه man qatala nafsan wanda ya kashe rai da gairar nasu ba tare da ya kashe wani rai ba aw fasadin fil ardi ba tare da banna ba a cikin ƙasa fa ka annama qatala nasa jami'a to kamar ya kashe mutane ne baki daya wa man ayaha wanda ya rayar da ita wannan rai fa ka annama ayan nasa jami'a to kamar ya rayar da rayuka na mutane baki daya ولقد حقيقة جاءتهم رسلنا معلوم سنزل بالبينات المعجزة ثم سنن إن كثيرا منهم مهيا لغريسوا بعد ذلك ما معنا آيوي لمسلمون لمسلمون سكرون ما سكيت لكيه كيه لربي أشكين كسا وتولنا shi kabilu bayan wannan banna da ya yi ta kisan kabilu da wanda Allah ya so ta wannan hankaka nuna mai a ƙarshe dai zo su masu nadama ga shi ya kashe ya ta giliya ta wannan banna dai ce saboda ya kashe shi ba da zubi ya ɗauke zubi ne ya aji take ɗan wuta kuma ya ba shi ya ba habilu wannan take nashi na gida na aljanna shi kuma ya anshi na habilun na wuta domin kowa na da gida ɗaya aljanna kowa na da gida ɗaya wuta idan ka shiga aljanna gidanka sai a ba wani kafuri wanda ke shi kuma gidan nashi na aljanna sai a baka kai na wuta sai a bashi to irin wannan ne so da haka to sai Allah ya ce min ajal zalika saboda wannan abu banna ta kisa da shi ƙabil ya fara yi cikin ƙasa domin shi ne rai farko da aka fara shi ya bata daidai Allah ya ce to saboda wannan katarna sai muka rubuta ina bani Isra'ila bisa su ɗiyan Isra'ilu annahu shi sha'anin man qatala nafsan bi ghayr nafsin wanda ya kashe rai ba tare da ran ya kashe wani rai ba dama hadisi Allah dan Mas'ud la ilaha illa muslimi ila bi da salat wato bai halitta jinin mutum musulmi sai da ɗayan uku a sayi zane makatanganci da ya yi zina ya taɓa yin aure ko ta taɓa yin aure sai sai zina ko yi zina ga shaidu ko kuwa ya fara ci to sai a kashe shi ko ko wato rai da ta kashe rai wani ya zo ya kashe wani babu gaira babu dalili to shi wani sai a kashe shi ko ko yana musulmi ya yarda to kaga duk ba wannan saboda haka idan ya kashe rai ba haƙi babu da zai to shi ma au fasadin filardi ko ko banna a cikin ƙasa min kofarin na kafirci au zina ko ko zina yana yaɗa da gashiya kware da wannan kamar da aka magana a ƙasar da riƙin ko ko fashi yake yi au na hawaye ko kusancin wannan kamar irin yadda ake dinnan aje a farfaki a tada ƙauye sun ka raba ɗan fashi ma bane ko sai dai aje inda kake a faranta kaka a kwashe dukiyarka ko a tarwatsa ta to duk irin wannan ko ko abin da daidai ya kamata a yi wannan hukunce hukunce Allah ya ce wanda ya haka faka annan ma ka sanar nasu jami'a to kamar ya kashe mutane da ɗaya ne ai an bayin da ko ko rai ga mutum ga shi yana jin yunwa ba da yadda zai kana da yadda za kai sai ka kiya ka bar shi ya bujira har ya kai ga gargarar da ya mutu ko yana kasa to dai irin wannan ne wa ma a wanda ya rayar da rai ma'ana hana a kashe wani ko ko ya zo nan da ya nufi wata halakar da zai halaka kissan ko ma'ana kissan dai inda zai je a kashe shi sai ka tare ko mai mota zo bai farga da shi ba ka karke shi ya tsaya to ka gani kamar kara da mutane ko ko wancan halakar da wani ta hanya aiki mara kyau da shi ma kamar ka kashe to ko ko ka tsamo shi daga aiki mara kyau da ko wani kirki to kuma kamar kara yadda shi ne na an kashe kamar kara da mutane baki ɗaya a shi ne wa ma a haya wanda ya rayar da baka ana ma a hannun jami'a to kamar ya rayar da mutane baki ɗaya shi ne to wannan ɗan saboda haka wal qadja adhum hakika su bani isra'ila na rasulna manzannu na qadja adhum sun zo masu bilbayinata da mu'jizoji hili ga su domin bani isra'ila annaba da yawa sun zo cikin su kuma annaba da yawa sun masu wa'azi kuma sun halar da annaba da yawa sun kuma kashe annaba da yawa domin sun kashe annabawa kuma sun kashe waliyai da yawa ثم إن كثيرا منهم سلمه يا لتفسوس بني إسرائيل النم بعد ذلك بعض وانا بالغري لمسرفون حيث كذما سئتر إياكوكي في الأرض تكن أسا واتو إيتر إياكا سئتر حدي في أبن الله يتكسي كما سكين أبن الله يتكسي da kafircinsu da kashe wa su kashe annabawa su kashe manzanni su kashe mutanen kirki to wannan aikinsu ne ashe ba tun yanzu suke ba tun da ma haka suke can ma to irin yadda suke to irin hakan ne suke inda an san za su zo da sun zo duba su ga za su gano irin nasu kawai su tsaya to yanzu irin aikin su yadda ka san kai nan musulmi kana yin sallah kana yin zakka hajji da sauran zumunci da mine ne idan yanzu sahabbai za su dawo za su ga cewa wannan aina su ne to su ma can ɓannar da yahuda ke yanzu inda an can giggan yahudan za su zama su ga su ma a can nasu ne saboda haka sai yi haka ta
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إنما سوى دي جزاء الذين يهاربون الله سكمكم وأنا سكياك الله ورسوله سكياك ما يكيم الله وين عون سكي تهيا غغاوة فسادا زيم أنا في الأرض أسكين أسا أن يقطعوا أي كهنا أنسكوا كها أو يسلبوا كوا تيري سوء أو يقطع أيديهم كوكو an yi kwattalu ko a kashe su au yi sallabu ko ko a cire su au yi kuɗa aidihin ko a dace hannayensu wa arziluhu da kawo su ne ke lafin na shan bamban au yamfau mina lardi ko ko a kore su a kore su daga ƙasa su bata zalika wannan da aka ce a masu lahun wannan izin kaskantar zuwa ne lahun gare su fi duniya nan cikin duniya amma wa lahun azabu azimin azaba mai girma don na gare su fil hakirin cikin lahira ita wannan a an ba waccan magana an yi da kitsa waccan nan kuma ta sauka ne cikin wato wasu larabawa amma waɗanda suke su waɗannan su waɗanda suka wannan ba mutanen kirki ba wato ya sauka cikin sha'ani wasu ariniyi ana ce musu armiyo wato shi armiyo ɗin jam'i ne na armiyo a armiyi na armiyo armiyo wato dangane ne zuwa ta da ake cima arina kuma su larabawa ne sai suka zo suka musulunta da suka musulunta su takwas sai suka ko ba su da lafiya suna kazuwa kuma ake salama ce to a kansu can wurin umma na sadaka su sha biyar ne raƙuma su rika shan hitsarin su rika shara ga jiki shi kenan sai suka warke da suka warke sai suka kashe shi mai kiwa suka kore raƙumin kuma suka gaba da su kaga dai ga yaƙi sun yaƙi addini ko sana kuma sun yi kisa sana kuma sun yi sata sana kuma sun yi rudda kaga tashi hankalin ba kaɗan ba ma'aiki sun salama ya tura sun yi nisa aka je aka kawo musu aka dawo da su ma'aiki salama ya sa aka yi musu aka dace hannun dama zuwa wurin hannu kan hagu sannan kuma aka yi musu kwalli da wuta sun cancanci haka ɗan sannan kuma aka cire su an gane ko aka bar cikin ƙasa nan suka ta cizon duwatsu nan suka haka suka kare Allah ya ce inna ma jazaa'u allazina yuharibuna Allah wanda ke sakamakon kwan masu yaka Allah wa rasul da huda manzo ne bi waja'a bi muharabatul muslimina bi yakan na musulmai shine wannan aka ga musulmi ne suka yaka kuma kan Allah da ma'aiki ne da mune kuma suka santa sana ko mumini ne suka kashe sana kuma addini ne na Allah da ma'aiki suka bari ta saboda haka ya ce wai da auna suke gaggawa fasada yin ɓanna halar cikin ƙasa shine wannan kamar kwashe sata ka dira ka bigi duk wannan ta ce ƙasa da shi na abubuwa da yawa wani na haɗuwa wani zai ma haɗuwa an yi ƙattalo an yi ƙa- a- an yi ƙattalo ko to wannan sakamakonsa a kashe su shi yasa can ma'aiki ya sa aka kashe su au yi sallabu ko ko a cire su shi yasa aka yi wannan cirewa aka yi au yi ƙasa a ainihin ko ko a yanke hannayensu na dama wazinu da ƙahon su kuma min filafin na shan bambam hannun dama kawar hagu kaga bai tafiya wato shi haka ake yi dama wai a auyen fau min lalli ko ko a kore shi daga ƙasa to nan aka yi magana aka ce saboda jera wannan na halaye wanda ya kashe sai a kashe wanda ya kashe kare an samu wannan ya ɓanna ya kashe wani sai a kashe shi kenan wanda kuma za a tsire wanda ya kwace dukiya kuma ya kashe to shi sa tsire shi an tsire ta haɗa ɗauke da wahala ko wannan an tsire shi da izara haka da ta hajji halma ya mutu wannan ko dace kanshi to wannan ya kashe sai a kashe shi wannan ya kwace kuɗi kuma ya kashe to sai a tsire shi a yayi ya kwace kuɗi ko saboda haka a wanda kuma ya anshe kuɗi bai kashe ba to shi kuma sai a mai hukuncin da za a yi mai an fahimta ko wanda kuma a, sai ana iya kore shi wanda kuma ya anshe kuɗi to shi kenan shi kuma wannan sai a samu hukuncin da za a mai in yanke hannun ne sai a yanke hannun shi kenan in dai hindu ya hinda to kaji to wannan su ne hukuncin da aka musu ko a kore su daga cikin ƙasa zalika Allah ya ce wannan hakan da aka yi musu lahum kizun kaskanci ne aka kaskantar da su lahum gare su fi duniya ne cikin duniya ai a ce ta ai baban suwa ne ko muje wancan ko dan uwan suwa ne ko ko wanan da ke takama ashe da yadda aka yi kaga kaskanci ne girma ha duka a duniya ta shi walahum fil akhirati azabun azim to kuma azaba mai girma tana gare su cikin lahira shiga wuta shine za a yi masa sa kuma a azabtar da su saboda a ƙarshe kaga radda suka yi kuma bayan kisa radda suka yi inda ko ba su yi radda bayan kisan to shi kenan Allah in ya so in an da musu yi musu azabar cuta ya san to amma san kuma ya radda shi kenan to kaji saboda haka wannan ba tsaron nasiba ba ce yanzu nan kaga ana fama da irin wannan abubuwa ko a ci amana irin infomanci da ake wani ma sai ga makwacin shi ne infomanci ya bada shi kuma a kashe shi a kwace duke ba ruwa ne hankali kwance kuma abin da ke da ban mamaki ba mace ba namiji ba ɗan dumi ba ɗan ƙauye sai dai rarra dubun ta cika ai ta mamaki wai a shewa na kaza to kuma duk tarihin shi na baya lalace ai an gama kuma an kashe shi ko kaga ba wani magana wankewa bai kowa ke kuma lahira azaba na tantana jiran mutum saboda haka sai an yi hattara to
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم illa allazina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna allaha ghafurur rahim illa allazina sai wa'anda ta mu suka tuba min qabla an taqdiru alaihim ka sami iko a kansu fa ala mutu ku sani anna Allah ubangiji gafurun mai gahara ne rahim ko mai jin kai ne to su wanda aka kamo din saboda ma'aiki sa aka kamo su kaga ba magana sun dawo sun tuba bane yace to illa allazina tabu sai wa'annan da suka tuba bayan suna bannai suna yaƙai suna hashin suna infomancin suna kisan suna minane to suka dawo sun tuba min kawai an taɓa da alaihim kafin ku kama su idan aka shiga daji ana neman barayi ko an fashi to ba magana fa sun tuba ba saranda sun tuba a an dai kamo su in cikin gari ne ko ko inda ya ware can aka je aka kai mai farki aka kama to ba ya tuba kenan ha ita kuma tubai su ke zuwa su tuba ba wai a nemi su za a ne wurinsa a tuba da su ba a'a an kwashi jama'a an ce inda suke an ce a zo a yi sulhu ba wannan wasa ne a shari'a wasa ne wannan gaskiya wasa ne idan misali sun kai su dubu to in aka fara kisan su a kashe ɗari shida ko shida da wani abu an gane ko to sauran ba hanya ba masu shirsa sai su saranda idan ciki akwai wanda yake saba alƙawari ya tayi saranda to shi take a kashe shi ma wa'anda ake ganin sun ruɗe hankalinsu ya tashi to su ne za a ƙyalar da ba a tsoron zai iya jikita ya juya wasu to shi ne in akwai irin wannan to sai an kashe shi ka kashe shi sai a babbar guzon kaga an karya masa kawo an karya masa hannu ba sai da hidira da shi ne ake yi a sa musu dokoki masu tsauri a sa kula gare su tun daga lokacin har zuwa shekara wajen goma ko wuce haka da an ga wani ɗan abu abu to a kama su amma wanda ke kisa ya kashe ya kwashe ya nakasa ya sabarta ya talauta kuma shi za a je a yi sulhu da shi kuma inda yake za a iske shi ga makamin shi ga hannu kuma an yi sulhu da shi sana kuma an ɗauki kuma dukiya kuma an ba shi an jawo shi kuma wuri inda yake bukata an ba shi an ba shi kuma kariya ai ka ga wannan ba sulhu bane an gane ko to sulhu dai wannan ba sulhu bane gaskiya saboda haka ce to kayan ku sami iko a kansu ku kamo su in kun kamo su ba sulhu fa'alamu amma ku sani annallaha domin ubangiji gafurun mai gara ne lahum gare su ma'atahu da abin da suka zo da shi sun bayan kahin a kama su shi tsakanin shi da su hake na rahimun mai jin kai ne kuma gare su su wa'annan to amma hana magana ce biyu shi ubangiji shi mai gahara ne mai jin kai wurin su shi haƙƙi ne ne ya ce ba komai amma haƙƙinsa da ɗan adam to shi wannan azu ɗan bashi na wuri kaza ya ya zo ya tuba in ku an kamo shi dama shi wannan ai ba masu shi ake a wanda ya tuba ma ake magana ka ku ji kenan magana hin kai mace kamar yanzu irin yadda ake abin wanda da ya ce ya tuba an yi sulhu to shi kenan farawa nan na wuri kaza ga yana ya zo ya tuba shi da yaran shi wanda da aka san an yi ma nan an yi hira da su dama dawa dawa dawa dawa ta kai ma kaza kaza to duk a gaito mutanen su to wannan shine sun zo sun tuba ba ban su za a yi su tafiya su ba'a ko a gina musu wani gida a saka masa abin daɗi duk abin da suke nema a musu ba wannan bane magana ya tuba amma yana nan a ji tukuna shi Allah haƙƙin shi ya ce ya yayi shi ga horon rahim ne to amma ɗan adam fa to shi nan magana ce ta a gayyato wanda aka yi mawa wanda suka mara da suka je gari kaza to wani ni da suka zo ba abinda suka yi majina suka yi to yaya maganin marin kai ci a rama za a ce to in ka gane wanda ya mare ka to ka kan tsamamin majin shi kenan in kuma ci a yayi ina dukiya augari da kaza da suka zo sun kwasan man dukiya to ya yanzu magana dukiya ce a biya na za a yi ce to ina dukiya shi ko kawo a bashi kun tuba fa sai su kawo a bashi ai wuri kaza da suka je ni sun yanke mu wani yatsa shi to yanzu ya zama gani a cin alama za a sai ba da yatsa a yanki an gane fa koko sun kashe wani ce to ina yan uwan shi yanzu ya za a ce abu gaskiya haƙƙin nan uwan mu diya ba diya ba wani magana wani abu so muke yadda aka kai shi da hada su sai to to lahala a shirya shi a kashe shi kenan shi Allah ya haƙƙin shi wannan na dan adam ne an gane ko to kaga irin wannan to akwai aiki to nan fa amma idan in musulmi yake yin wannan ba a yahe mai kwata-kwata sai an biya na haƙi na ɗan adam amma idan kafiri ne sadda yake abin to idan ya musulunta to shi kenan wannan ta wuce haƙƙin Allah shi kenan ya wuce shi ma ɗan adam ɗin shi ma ya wuce idan ma akwai abubuwan da ya kwasa lokacin ga su da jikin shi an gani sai ya kyale mai tunda ya tsarkaka yaro musulmi duk abin da ma yake mara kyau shi ma nashi ya tsararru shi ke an gane ko to wannan haka ake yi amma duk da a ce wai sulhu a je su wa'anda suke kisa wa'anda suke kwashewa da murɗewa a ce su za a je inda suke a lallace su a sayar da su tuba su da wannan gaskiya wannan kuma wani abu ne wanda bai da asali a addini da al'ada ma duka to kaji domin ko uwa da ɗa ne ko uba da ɗa ko uban gida da bara ya zama shi bin baran yake ta yi to baran ma zai rika wahalar da shi amma idan ya cije barin ya gaba yadda zai zai sai ya biya to biya ku zai in ya biya kuma sai ga abin ya yi daidai Allah ya kyauta to
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون to ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا يا قوله كإيمان اتقوا الله فنسأل الله وابتغوا إليه الوسيلة فنعمت آل يزوى غريشي وجاهدوا كي جهاد في سبيله تكن أول كتفرش إليه لعلكم كو هكا تفلحون كل موت ya ayyuhal ladzina amanu ya ku anan da kuka yi imani ita kula ku ji tsoron Allah wato ku ji tsoron azabar Allah ku yi biyayya gare shi kenan wata bu ku nemi alwasilatul ali ilayhi zuwa gare shi ma'ana abin da zai hada ku da shi na daidai wanda za ku je cikin sauki ku samu sauki menene kenan to biyayya Allah shi ake nema shine tsanin ka ya zuwa ga Allah ka cikin sauki ko biyayya abin da ya ce a yi a yi wanda ya ce a bari a bari shi ya sanya a ita abu na farilla shi yake har tabbatar zuwa duk abin da Allah ya ce sai kayi wannan ko sai kayi wannan shi yake har kiyaye ba to sana sai a biyo da sunna sana sai a biyo da mustahabbi haka ake kamar misali kana jin yunwa wannan sai ce ma zo an shi to gaya ne sai wannan ya ce zo an shi miya ba tuwon amma sai wani ce zo an shi man shanu amma ban ba tuwon ba ne kuma mutum ɗaya za ka anshi nashi ba za ka anshi za ka anshi tuwon ko shi ne za ka ƙoshi to ta ce kana ɓata fuska wanda ka hada ƙoshi kenan amma kana kake jin wa aida ɗan shi za ka ci to in kai wannan zai ka ji ka amma an ka sha mai yaya ba ka ƙoshi in ko man shanun ne ma kana ma to haka abin yake shi ya sanya wancan hadisi ma yake a Allah ta'ala yake cewa ma ta qaraba ilayya abdi shay habbu ilayya mutuwa tuwa ai ba na mai neman kusanci gare ni wanda abun da yayi min soyayya gare ni kamar da nema da abin na fallanta gare shi yace ma la ma za la amlata qaraba ilayya bin nafila ta hubbu ba na mai kusanci yana neman kusanci gare ni na hubbi har sai na so shi kaga bayan wancan wanda ya magana cewa ya nema sai ya ce da abin da na farlanta gare kaga farla ta tabbata sai ce bai gusha ko yana neman kusanci gare da na hankali duk aiki wanda yake na falala to su ne ake yi aika masu kyau da su ake yi banda na wajibi sai ce to har sai na so ta ahibba ko har sai na so shi ya ce to in na san shi so shi sai in zama jin shi wanda yake ji da shi ma'ana sai ya zama ji ne abinda Allah ya danda ji to shi ne yake saurari yace sai in zama ganin shi da yake gani da shi ma'ana sai in zama bai tsaya ma abu ƙuri ta yadda Allah ya dara kaza sai in zama hannun shi da yake damƙa da ita to bai ɗauka ko ya taɓa da hannun shi ta abin da Allah ya dara taɓa sai in zama kawai shi da yake tafiya da ita yace kenan sai ya zama bai zuwa da ƙafan shi tinkis tinkis ko ya hawa ma ya je sai inda Allah ya dara shi to wannan shi ne yanayi wannan ya zama waliyin Allah يسعى الله شيء لئن فعلت نيته هو سلا يرو قلبه ماشي وان ان استعاذني لو اذنه حكم لئن قلش شيء والله لا قلش وان لم يفعلني لو انصب ان ما يرو قلبه ban mantawa da shi an gane ko to kaga dai abin da ke sama dai farallai to amma ne da nafilai da farallai ayyuka ne na bin Allah to kai shi ne wannan to shi ne abin da za a nemi kusanci da Allah shi ne tsani wajahidu fi sabili kuma ku yi jihadi ne ila addini don ɗauka addinin Allah subhanahu wa ta'ala shi jihadin nan wato akwai jihadin ya zama kala uku ne akwai jihadi a kala biyu ne ko akwai jihadi na bige-bige da wuka akwai kuma jihadi na yakan rai da zuciya da shiga an ji yaƙi aka dawo ma'aiki ya ce an da da ƙaramin yaƙi sai babba to ƙaramin shi ne na jihadi saboda sai da aka je ake yi in aka dawo kuma an gama shi ko shaidan zuciya da san zuciya a da shaidan zuciya da san rai su su wannan kullum tare kake da su ko bacci kai tare kake da su to ka janye hankalin ka dawo nan to aiki ne ko kuma sauran jihadai suka rubuta wani zai amman da al'umma ko ka ɗauki kuɗi ka bada kan ciyar zuwa na jihadin daɗa dai duk ga sunan kala kala amma dai wannan so domin kalmar Allah da wani ɗaukaka ya ma'ana addini zama shi ne sama to shi ne jihadi la'allakum tuflihuna in kuka yi haka to lalle za ku rabota saboda qur'ani ne ba cewa la'alla ba dan ba da tarji ba ta taƙiƙi ne wannan dan tabbatar da cewa lalle in kuka haka to za ku rabota
إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم
إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لتفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه ولهم عذاب أليم إن الذين كفروا للي وأن الذين كفروا شيء لو أن لهم للنا كودا أشينا غريس ما في الأرض أبنك شيء كفر جميع باكية ومثله معه قتل شوانا كما تعالى وجه أشي جنات لليك الدنيا هيو liyan ta dubi yi domin su ban sa gare shi da wannan min azabi da kuma da azabi kiyama ma ta kubila minhum Allah ce ba a samu su wala hum azabun nadim a azabun nan mai radi ta taba ta gare su isba sai sanya a rayu da daɗi a mutu da daɗi to shine muku muta abin da ke rawa da daɗi da mutuwa daɗi bin Allah ko Allah ya haɗa ƙarshen kabarai nan yace innal ladzina kafaru lalle wa annai kafirce suka ki imani law da a ce anna a ma su lalle abin da ke cikin kasa lahum duka nasu ne an hula ko jami'an baki ina ne duka duk dukiyar da ake gani da wane ne duka nasu ne wani zulahu ma'ahu kuma a ce kwatancin duk abin da ke kasar nan na dukiya saman kasa kuma yadda suka yi wannan akwai wani kuma kwatanci mai daidai linkin duniya biyu duka nasu ne liyarta dubihi a liyarta dubihi ko domin su ne fansa bihi da shi min azabin kiyama ta ranar azabin kiyama suna da wannan linkin duniya biyu su bada dan a karshe su kai musu Allah ya ce to da za su bada ma ta kubbula minhu ba a karɓa gare su sallah yana ba ta hanci kwata-kwata tun nan dama za ka gyara komi in baka gyara ba to ba ka Allah sai ce na walau azabun da zai su azaba mai raɗaɗi ita ce gare su ranar nan ba a ji to ka la tanfa umu shafa'atu shafi'i ceton mai ceto ba ta musu amfani dama wanda ceto mai ceto ke amfani da wanda ya mutu na to su wannan kawai dama abin su wuta da saboda haka ta wuta suke kawai kyashi
يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم يريدون سنانه أن يخرجوا سيسرون النار دلوتا وما هم بخارجين بخارجين سيسرون هذا دلوتا ولهم عذاب مقيم عذاب مدوم يا غريس sai mutum ne ya magana makomarsu wato azaba mai raɗaɗi kamar an ce ina sai ce yuriduna idan an sa cikin azaba suna nihin an ya farju minan na da kinsa daga wuta cewa cewa yanzu za an yi farji min Allah da Allah cewa to azaba cikin wuta ne za a yi masa ita suna nahin su hito in ka lura ko fara ka ɗauka ka zuwa cikin ruwan sanyi ma ko ko wani zahi sanda za ka kashe ta ka soya za ka ƙoƙarin ta ke ta waje wanda zai sha wahala cikin gurin gurin shi ya waje to suna nahin su hito gurin su suke su hito su bar wutan nan وما هم بخارجين منها إلا تسوكم وباسي سارة تسكيتا باسي سارة ولهم عذاب مقيم دمك ستوسو ستيتا عذاب مقيم هذا عذاب مدوم يا لهم تنادلس دائم مد تكفاء عليها أبدا وكاركو وندي شغلنا أي ولا إنيس الله يكفي آمين آه.
والسارق والسارقات فتدعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكلا من الله والله عزيز حكيم aiko sai ka tsara da zuwa da kyau والسارق والسارقات فقدعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكلا من الله والله عزيز حكيم ai bai jawo ba ka duba da ke ko ɗaure ne kake ne kai da fauri ka zai والسارق والسارقة فقدوا والسارق والسارقة فقدوا أيديهما جزاء بما كسبا نكلا من الله والله عزيز حكيم kai nan na kalan ne ko wasa wasariq wasariqatu faqada u aydihuma jaza'an bima kasaba nakala nakala min Allah wallahu azizun hakim wasariqu shi barawo namiji wasariqatu da barawo ne mace faqada u aydihuma Allah ce ku yanke hannayensu jaza'an wannan sakamako ne bima kasaba na abin da suka tsurura da laihin na kana kuma hukuma ce gare su min Allah daga Allah wallahu Allah azizul gwani ne cikin hukuncin shi kuma hakimun kuma gwani kuma cikin sha'anin wato halittu ne ita wannan dalilin farkar da ita wata mace ce sai sata sahabi ce da sai sata sai aka yi ta hannu sai ta ce ma ma'aiki ya rasulla ali tabbatin ali tabbatin to ina da wata tuba an yi ta hannun ta ce yanzu ko akwai wata tuba gare ni shi ke nisa Allah ya saukar da wani Allah ya ce a'a wasariku ai ɓarawo namiji wasariku da ɓarawo ne ya mace ya ce faga da uwa idan kuma ku yanke hannayensu shi wannan in an hida daga hirgi kenan kuma idan abin ya kai rubu dina abin da ke rubu dina dinari yadda awon shi yake ake saida shi don yanzu zai ba misali ba ko to in aka raba dukiyar hudu in dubu ɗari biyu yake to dubu hamsin ne rubu dina idan kuma ya wuce to hudu dai za a raba kuɗin to kashi ɗaya shi ne idan ya hidda daga hirzi abin da ke hirzi inda aka tsaye kamar cikin gida ya shiga ya ɗauko ko wuri ya shiga ya ɗauko inda ba a yarda ya shiga ba kuma ya fito da abin amma in an yarda ya shiga in ya ɗauka ya kowa ya fito ba a yanke mai hannu sai dai wani abin shi yasa kuka ga wanda ke ɓaran tafka ko yaron alhaji ko wani mai mulki ko mai iko in ya saci kuɗi to ba a yanke mai hannu wannan gulul ne shi ma yana da wani abinci kuma an yarda da shi kan abu an ba shi dama ya shiga amma ba a zai ɗauka ba gulun ne saboda haka a idan ya ɗauki wannan sun kai ya hida daga hirbisu shi ne ake yake hannu ne idan ya yi sata ta farko sai a yanke hannun shi kayan hannun zuwa a wuyan hannun sai a sa ga mai tungun don ka abu ne ya rube in ya sa zama matsayin toyewa ke nan sai ya je jiya shi ke nan hannun sai ya bude shi ke da yawan ɓararra wanda ya shi kan ɓararra idan ya ƙasa na sasai kuma sai a dace kawai shi ta hannu daidai wurin idan ƙawa sai a sace shi ma a dace a sa cikin man shi ma shi kenan to idan ya ƙara sata kuma sai a yanke hannun hagu shi ma wuyan hannun shi ma a sa ma in ya ƙara sai a yanke ƙafar dama hagu ai ƙafar dama shi ma kuma in ya ƙara sai a ba shi kashi a ɗaure shi kaga tashi hankalin ai ya isa lafiya ce Allah ya ce faƙa da wa'ai da kuma to ku yanke hannayen nan nasu ka gani sai ce da za a wannan a sakamako ne ma kasa ba na abin da suka tsirura kaga kenan wannan yake hannu da aka yi shi kenan ga shaidu dama ko kuwa ya furci ko ta furci yi gaskiya ta yi shi kenan ba ya yi furci ya sha bugu ya ce ya yi satar ba daga ba kuma ce kai gaskiya shi ne satar nan ko wannan ba a yanke hannu to nakala Allah ya ce wannan uquwa ce lahu ma gare su mutum ko wanda sai sa ta yanke hannun min Allah daga Allah kenan to in an yanke hannun to an warware kenan wallahi azizun Allah buwayi ne cikin wato ikon shi mai rinjaye ne bisa ga al'amarin shi hakimin gwani kuma cikin halittu ne cewa me zai daidaici da su me zai daidaici ko me zai gyara wani daga cikin halibofi ya naɗa wani makwayo abinda ke mako kamar halifanci a yankan mawuri kai mulki da sai aka rika sata ana bukata sai kai koke ya ce kaji kaji sata ta yawa nan ya ce to ka an barawa ya sata a yanke tarin hannun shi da dama in ya ƙara a yanke ƙawashi tarin ƙawashi ta da hagu idan ya ƙara tarin da hagu in ya ƙara kuma tarin ƙawa dama da aka gaya mai ya ce haba ina sai ma wani ma har sai ya ce a kashe ma in aka sata ya ce a yanke wuyan abin nan gwiwa hannu wani ya ce a cire hannun ma saboda ai dan ma ya kawo abin da gwiwa a bari sai sata ta ta karuwa kuma ya ko ce aikin nan fa ana yi amma sata karuwa ta ya ce bai yi ba akwai da aka yi yaya kake hukunci ya ce shi ai ba ma magana ta hannu ba har wuyan hannu wannan gwiwa ko ka haɗa sai ce to wace kai daidai inda aka can kai ne za ka ya yi ma Allah ƙari ko yanzu dai da kake da ƙari in kai sallah la'asar abin nan magarba raka a ai ba kai ta wa ka jira sallah yan uwanta ko azhar la'asar kai magarba ita ma ko ko aka ba ka daddage kai raka a hudu ta wace ma ko zo da haka da ya koma ya fara yin mincewa da Allah ya ce sai aka fara jin tsoro dan ƙara kaɗan sai aka wasa ta kowa ya ji tsoron duk abin da Allah ya ce ga yadda za a ce akwai wani sirri cikin shi bayan shi a kamar sallah in kai za a tsarkake ka tsarkake kaza da kaza naka aka ce kakka yi zina kakka sha giya kakka yi fata ce wasu mutunci ne da naka da na kaza ka da na kaza ka da na kaza duk aka kai to haka abin yake saboda haka a yi haddi kwara ɗaya to alkhairin da ke akwai ba shi ɗan bane amma in ba aiki to kuma sharrin da zai sauka kun ba kaɗan ba shi yasa ba haddan ake yi ba to shi yasa sharrin kun ba kaɗan ba ne ta
فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم
فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ومن تاب وند يتوب من بعد ظلمه بان واتو zalunci nan da yake wa aslaha ya gyara in fa inna Allah wallahi ubangiji ya tuba alaina karba tuba shi inna Allah ubangiji gafurun mai gara ne rahim ne shi kai wa man taba to wanda ya tuba wanda an kama shi kenan wancan an gane ko wancan an kaddara fa fasarku wa sarqat bardu aidayhuma wannan an kamo su sun hurci i sun yi koko gashi duk sun yi to sai ce faman taba wanda ya tubo ha min ba'ad zulmi bayan zalunci shi wato ya ga ya bayyana sati ba a kai ga kama shi ba koko an kama shi amma ba kai shi ga hukuma ba domin a ji da kyau wanda ya ma sata ko laifi in kai shi ga hukuma sai ta yi hukunci amma idan ka kama kana iya kyale shi in ka kyale shi to shi kenan ya yawa amma duk ɓaran da ka kama ya ma sata ko ya duro ma an kai shi ga hukuma to shi kenan ba ka da ikon ka je kuma ka an san shi ka raba su da shi a baka iya to amma ina kama tunan za a yi duka a yi alama duka ce da shi ne ya ce to wanda ya tuba bayan zalunci da ya ya zalunci kanshi kuma ya zalunci wani duka ce wa aslaha sai kuma ya gyara aiki ne ya kuma aiki da kirki ya tuba idan musulmin ne to shi kenan haƙƙin Allah ya fara cikin da ya tuba da haƙƙin al'umma in mutanen da ya satar ma sun ce sun yahi shi kenan in wanda ya kashe ma sun ce sun yahi shi kenan in ko suna ja mai dukiya a bashi wanda kuma aka kashe ma in cewa sai an kashe a tsawon da sai a kashe shi amma an kafuri ne in ya tuba shi kenan duk abin da ya rarraba na musulmi da yadda ya kashe ya wuce duka an gane ko kamar da aka yi magana yanzu kenan haƙƙin ɗan adam ya gyara inna Allah ubangiji ya tuba alaihi to Allah yana karɓar tuba sai tun da ya zo ya tuba inna Allah ubangiji gafurun mai gafara ne rahim mai jin kai ne saboda haka to sai an kiyaye wannan ta
ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير ألم تعلم أشياء بك سني با أن الله عبنجي له ملك السماوات ملك سمي له ناشني والأرض نقص دك ناشني يعذب هنا عذابا من يشاء وأن يكي سوء wai gafur yana gafara kuma da bai sha ga wanda yake so walla ubangiji kadiru mai iko ne ala kulli shay bisa dukkan komai alam ta'lam ashe baka sani ba ai ka sani ai annallahi ta shi ubangiji mulku samawati wal ardi mulkin nan na samme da kasai da abin da ke cikin su kaf lahu nashi shi yesu ko bayan shi ne kuma shi ke mulka su yi azubu ban sha yana azaba ga wanda yake so idan ya so farawan ne ko dan fashi to sai ta sata shi ya hana shi tubai kuma ya sallaka yadda za a kama shi na kama shi ka zama tuwo shi kenan wani in sa aka kama shi in ya so sai ya zama daga nan ba a kai ga kuma ba an kyale shi wani kuma sai an kai ga kuma wanda aka kama ga shidu aka kai ga kuma shi ma ba saura ba ba ta sai mai azaba ne kuma an je lahara kuma mai azaba tunda abin da ya kamata a mene da ma azaba wai ga fil man sha amma kuma yana gafara da wanda yake so ina cikin satin ba sai kama shi ba sai kuma ya tuba shikenan wani ma in ya tuba da kanshi zai rika neman gafara wurin wanda ya cuta din sai hikima ko kuma ma ya je tsaye ya magana a gani ko ko wani abin wanda ba satar ba wallahu ubangiji kadirun mai iko ne ala kulli shay'in bisa dukkan komai wato yin azabai ga wa'anda suka cancanci azabai da kuma yin rahama ga wa'anda kuma suka cancanci musu rahama domin duka bayan shi ne wannan yana biya gare shi wannan kuma bai biyayya saboda haka adalcin shi ne da kuma falalati
يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يصادقون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم يؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماؤون للكذب سماؤون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له فلم تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يدير قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم
يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يفارقون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يترك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تنتهوا فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم آه يا أيها الرسول يا ون منزو لا يحزنك الذين يسارعون في الأمر وأن الذي يقدر وتهي الشيء كافر تكسر أن تعمل من الذين دعوا أن دخلوا السلام والنعم إيمان بالله والرحمن ولم تؤمن قلوبهم أما ذكر تنسى إيمانه سماعون للكريم سجيني وتنقريا سماعون ما سكم الجي لقوم الجماعة آخرين وسط لم يأتوك بصزومك با أم هذا يعرفون الكلمة سنة تشنج مغنى من بعد من بعد موادئه بان أجل da aka yi ya ƙuluna suna cewa in tutitun haza an muka je mu wannan wato hukuncin ba ku zo ku anshe shi wa illan tutan in ku ku je da ku je mu wannan ba ma'ana ba ku ji abin da ya sa ku ji abin da ya sa wannan ba haka rubuto ku kiyaye wannan wa man yarda bi sunnatihi wanda Allah ya nihin da ya fitinai falan taulika lahu min Allah shay'an to baka iya ije wani abu da shi ga wani ulaika allazina sunna wa annan da nabi rasulullah Allah bai nihin ya dan yi tsahira ya tsaka da kuluwan zakatan su ba lahu fi dunya fi zin kaskanci na gare su na shi duniya wanda da ke rati wa lahu na gare su da ke cikin lahira azamu azim azaba da take mai radadi sai ta wannan ita kuma cikin sha'anin yahudawa ne inda maki salama ya dawo madina akwai yahudawa tun ma kafin lokacin akwai yahudawa ne bangare ne suna yaƙi tsakaninsu akwai wa'anda suka yi wasu ƙarfi ciki to wa'anda suka yi ƙarfin da suka yi ƙarfi sai aka nemi a sulhu wa'anda suka yi ƙarfin aka yi ƙarfin suka nemi a sulhu aka sulhu ce to su masu ƙarfi in suka kashe daga cikin rauna nan mutum ɗaya to za su ba da wasu ke hamsin amma su kuma cikin rauna nan in suka kashe mai ƙarfi cikin masu ƙarfin guda to za su ba da wasu ke ɗari kaga siya sittin su hamsin ai ko ita ma tana da yawa ko ko ko su ɗari to haka aka riƙa yi har sai da ma'aikiyar sulama ya dawo madina da ya dawo madina sosai ya zama a an zanna ga su akwai yahuda na kaibara su nan suna yaƙi da ma'aiki su sanawa akwai kuma wanda suke su kuma na haibara ba to su kuma sun zo sun yi sulhu da ma'aiki sun salama na ƙwarai zata su sun yi sulhu da annabi saboda haka to sai ya zama a wa'annan suna iya zuwa wurin ma'aiki amma an taka zama ka iya zuwa can cikin mutanensu sai wani kuma ya ɓanna da wata mutane ne masu girma wurinsu ko suka nemi yadda za su juya abin mamadin a jehe su a'a sai a masa aski a masa bulala kuma a shahi masa jiki da gawayi a zagaya da su masa jiki shi kenan to shi ne suka zo wurin ma'aiki sun salama Allah ta'ala ce ya yi har rasul ya kai wannan manzo la ya hazunuka la ya hazunuka kada ya bakanta maka rai Allah zai ne share kuma fi kori wanda suke gaggawa shiga cikin kafirci suke bayyanar da shi wato a hili suke bayyanar da shi ko kasa bakanta maka rai min allazina daga wa'annan da kalu suka ce amanna min imani bi afahim amma da bakinan su har shi ne amma zukatansu bai imanin ba ka ga munafunci kenan ko walam tumin qulubuhum amma zakatan su ba su imani ba wato wannan su ne ma kai wa min allazina hadu da wanda suka su kuma yahudawa ne sama'una lil kazibi masu ji na ƙaryayyaki na wato malaman nan nasu na yahudancin abinda suke gaya musu sannan su lankafa masa ƙarya domin su ƙara kama su su ƙara kama abubuwan su irin da yadda zama ana yi mutum wanda ake gani kamar malami zanna ya shiga ƙarya ya hiɗe ta mabiyan shi na ihu suna ruri suna jin an hiɗi wani abu wani sabon ilimi kuma ƙarya ce su kwaso abin duniya su bada su je kuma su yi ta duke-duke ko ana yi wannan halaka ne ya halaka kuma ne to yahuda asali su da masu su yi a gani sama'una ne kabiri masu yawan saurari na wannan ƙarshen da wani sama'una kuma masu saurare minka da gare ka liƙamin ga wasu jama'a da ajin liƙamin don wasu jama'a akari da wasu wato mini da hudu da hudu su jiwo masu yaya za a yi a je ku jiwo to yaya dan ya tuka wato su ba zo maka a'a sai sun zo maka ne kawai saboda wannan yahuda na haibara kan wannan zulu da aka yi a ji yaya za ka yi hukuncin saboda haka sun san ma'aikin salama mai gaskiya ne kuma duk abin da suke magana haifi shi annabi ya san shi to sanda ta kama haifi to a jawar muhammadu Allah ya yi kima yake kaga wayewa ta addini ba a hana mu'amala tsakanin musulmi da kafiri ba sai mu'amala ai ai kai wani abin kai baka iya yin shi yanzu duk kila nan kowa yana da waya amma kowa aka tambaya wannan kamfanin wani kamfani ne to amma waye shi musulmi ko arna kayayyakin duk da ke jikinmu haka nan ina ganin abin da za a tafi kantar da shi kila nan kila daga siminti sai su kafet ɗin nan ko da wayan lantarki su ma ba tabbas musulmai suka yi koko to dan aka ce dole musulmi shi zai abin shi kadai bai mu'amala da kawo ne mu'amala cinikayya ko wani abu ya kai damuwa to sai aka bari a amma kowa yana gida ne naka naka shi ma nashi nashi can to kaji zo da haka zuwa suka yi su bincike su ji yaya za a yi an fahimta ko saboda haka wannan bayani da muka yi na wannan masu zunar da suka yi to suka zo a ji to a ji yaya za su Allah ce har tunar kalima suna wanda su suna canza magana ta taurati cikin attaura ka ayatul rajim kamar ayat jiha sai su canza su ce ayat kaya ka ce saboda haka sai ayi aski a mutum bulala ɗari a shahi jikin shi da gawayi a ɗora shi masa jaki ai dai ya wulakanta shi kenan kaga an jin kai wanda za a kashe aka yi haka ai duk wasa ne tunda yini ɗaya za a yi a gama ko yini ɗaya kilima in ya iya ƙulle ƙulle a riƙa giya a riƙa cewa zalunta shi haka ka zanna amma an kashe shi haka ha ka gani to suna canza min ba adama da ihi bayan aje shi da Allah ya wurin ma'ana Allah ya ce ga yadda za a yi su canza a kaga tun da ya ce yaro to ya aje abin ke to su canza abin kuma zuwa suka zuji ya ya za a yi ya kulu da suna cewa wato ga wa'anda sun suka aiko din in utitum haza in kuka je mu wannan wato hukuncin da za ku je wa Muhammadu kuka je kuka gaya mai me ke hukuncin wanda ya zina ya aure amma yau da ko in kuka je mai kuka je a titin har kuka je mu wannan kuka ji hukuncin irin wanda muka yi muku ne ko ku zo to ku taho da shi ku zo ku zo ku ce mai i haka take ku zo da shi ku gaya mu su ba su ji ba yanzu ko malami ke fatawa cikin rediyo ko abu to sai zan tambaya sai ga wani malami ya nabi ya ce wani tambaya ka ce me ke hukuncin kaza da kaza dan a kora malami kana yi da yawa to menene riba malami wanda shi malami ne na addini kila dan Allah yake ka tabbar da aka kure shi to kai wace riba ka samu ba riba to su ma nan an shirya komi kamar wanda bai iya shara ba ne ko bai mun shara yayi abin da zai yanki kawai sai zai tambaye ka kaji kaji ka zani in kai da daidai da ra'ayin shi ce kwarai ko wallahi ai lahiya la in bai daidai bai ce kawai ka ta yi ta hewa tsada naka hewa shi to kaji yanzu da haka idan kuka je kuka ziyar da hukunci din da muka gaya muku ne to fa ku zo ku an su hukuncin ku fa kabilu ku taho da shi wayan lam tutau in ko kuka je ba ku samu kuka samu sabanin yadda muka gaya muku kuma fahazaru to ku kiyaye wannan kar ku karɓo shi jama'a kaga sun gama hukuncin su lahiya lau na shedanci to na gaskiya za a yi to amma ba su san ai wannan Allah ya ce man yuridillahu fitnatahu yace wannan wanda Allah ya nahe fitnai ma'ana ya halakar da shi halakar da shi falam tamlika lahu min Allah shay'an ai ba ka mallakar wani abu na izini wannan halaka ita yake ji ma daɗi duka foundation ɗin shi aka yi shi sannan ita yake nema kuma da ita yake samun nutsuwa kuma ji yake ta yi komi sauki yanzu taba nan aka wanda da aka ce tsotsi taban nan guda ɗaya karar sigarin na an tsara mai aiki tsakanin tari da hawaye da wane ne ina zaton sai dai ya da ta yi ko amma wani lokaci mun tafi nan mun gama tafsir na ce muna taya maka ga wani har da ake kiran sallah ka san wani wanda bai dan fahimta an gudu ce ai da kiran sallah ake sharbar ko amma ko da fakuwar rana ake sharbar ba da kiran sallah ba sai dai shi kiran sallah in baka harba ba ko baka da agogo baka san dai lokacin ke haɗa ba da kaji ka san ta haɗa daidai lokacin daidai ina gani akwai ma abun buɗe baki hannun shi da titi babu ko amma inda yake ban naga alama nan ne lokacin ne ga tabara kunna yana wani irin yana wata irin nishaɗa ko fiye wuta ne da fiye wuta babu kusa da shi a ce ya shata wannan ya ya ci yara ta babu ta ba ce su gara haƙi ke tashi hankalin shi ya kwanta wanda kaga yake jin daɗin tabar nan kuma hau cutar su take wasu ma haka suke jin daɗin halakar kuma cutar su take ta kaga mu bai kyan shi muke gani shi kuma yanzu da a ce jin magana zai sai ce kai ya su ban san abin da muke ji ba na shi ma yana da hujjar shi irin tashi ha amma wuri ne to kai Allah ya ce to baka yi ijimi ko cikin wannan ulaika Allah ya ce to su annan masu wannan Allah zuni sun ne wanda lam yuridillahu Allah bai ne an yi dahira qulubuhum ya tsarki zakatun su min kufur da kafirci walau aradahu lakana da ko yayin shi bai tsarkake ta ada ya zama din da sun tsarkake kudin sai su bukatan sai su damu su shirya tunda da yawa wasu sun yi ko lawan fiddin ya fi zon Allah ya ce to da aka ja rasulullah su wannan kaskanci higar cikin duniya wato da kunyatar zuwa da kuma da ba da jigiya a kunyatar da su su zama bayi ko a kaɓar da su ko a kashe su to dai duk abin wannan cikin duniya kaskanci ne walawan filakirati azabun azimun fana azaba mai girma tana gare su kuma wato can ranar kiyama in kiyama ta tsaya. Ta.
Lokaci.
To. So, abinda muka daidai Allah ba mu na da lama kuskure Allah za mu samu. Allah ya samu dace marasa lahiya na gida da nasu mutu Allah ba su lahiya. Wanda mu kuma da muke da lahiyar to Allah ya da ina cikin hanyar shi. Kunci talauci yunwa Allah ya yi albarka Allah kai Allah biya Allah samu cikin masoyin shi yin tattu kuma cikin wannan wata albarka ma'aiki sabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Alhamdulillah.